Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
alaikum salam wa rahmatullah Barka dai dakta.
yau barka ne Sanin- ya Fama da jama'a ya aiki.
mun gode ma Allah Sunana Abdulmuttalib Muhammad Awal.
maraba a kan sanin Ya ɗalibai kuma ya jagoranci.
mun gode alhamdulillah Masha Allah, alhamdulillah dakta. Ah, Na samu nan baka a wajen ɗalibanka
na na nan jami'ar Bayero.
na Kuma wani clip ne da saurara na tafsirin da ka gabatar bana.
na To sai na ji tambayar da aka yi maka a ciki.
na To tambayar akan ayatul ah, mubahala.
na To bayanin da malam ya gabatar a ciki sai na ji kamar na da ɗan kaikai akan bayanin da ka gabatar.
na To shi yasa sai nace to da Allah akwai yiwuwar in samu lambar ka a wajen su saboda in kira ka na ji cewa ko akwai mu ne ba mu fahimci bayanin ba na kuma abubuwan da muka karanta wanda malami suka yi bayani akai ne ya kasance kuskure sai in samu Na.
tsarin bayani daga- daga dakta.
na Ah, bayanin da na ji kayi a cikin minti bakwai ne na cewa ah, ayatul mubahala ta Na.
fitar da matan annabi sallallahu alaihi wasallam na farko a ciki
Na.
saboda ma- maganar da aka yi na ah, hadisi da ke sa shi ma na biyu Na.
babu Na.
matan annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki na to eh, na farko kenan sannan kuma na biyu a duk da ake afuwan ban tambayi dakta ba cewa ko kana da uh, faraga da zamu yi magana ko kuma ya a gaskiya ina driving ne amma minti biyar haka ba ma damuwa in ya wuce ne zai zama da damuwa ina driving ne kuma a cikin makaranta so inda nake ba ba Okay.
hadari okay okay Na.
Eh, to to shikenan bari in na arzin masail din yaso daga bakin ƙara kiran dakta sai mu ƙara tattaunawa akan su to ba laifi to ba Eh, laifi to wannan shine na farko na na biyu shine ah, maganar da kai na hadisin annazar ila aliyin ibada na shi duk da na ji kayan magana cewa ibn hajar ya kawo shi amma ya yi kokarin da'ifanta shi duk da cewa gumari ya Na.
kawo turuk na hadisi a matsayin ya hadisi ne wanda yi ya yi yake ta'akobin sana ya yi ta'akkubinsa Na.
to bi majmu turuk zahabi na ce ba ibnu hajar ba gaskiya amma imam zabi ko tayyib na na tayyib haka ne dan ya kawo ya yi magana akan sa a cikin mustadak na hakim inda Haka.
hakim ya nuna cewa sanadin hadisin ingantacce ne shi kuma zabi ce ba haka bane wannan magana ta Haka.
tana kan daidai mala Amma Amma- wannan dai ka ci gaba da magana na.
Yawwa. To sannan kuma da maganar cewa annafs da yake cikin ayar mubahala cewa ana Na.
nufin nafsin aliyu ne gaba ɗaya. To wannan A'a, ah, ba- Ai ban ce haka farin ke daɗi.
fai.
Ai ban ce haka ba kuwa.
A'a malam kafi. Mumkin Allahu turo- Akbar.
mumkin na jin turo maka bayanin ka A'a, fara Usman.
a'a, a'a, a'a, ina zuwa, ina zuwa.
Na'am.
Abin da na ce, Eh, manzon Allah wannan ayan tana nuna girman Sayyidina Aliyu.
na'am.
Saboda lokacin da malamai suka duba Mm, mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka a ciki Na'am.
ba su ga Sayyidina Aliyu a matsayin ɗa ko mata ba.
Na'am.
saboda haka sai suka ce manzan Allah shi yana cikin nafsin din nan wa anfusina da aka ce wa Mm.
anfusana Mm, to shi yana cikin wa anfusana ne Allah manzan Allah zai sa shi cikin wa anfusana na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama watan dai kamar shi yana cikin wannan kason ne ba yana kason abna ana bane ba yana kason nisa ana bane wannan shine abin da na ce To akar makalla idan aka ce wannan ah, wannan fassara za a ɗauka na ba ka ganin cewa maganganun da malamai suka yi a baya cewa ishi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da a wannan aya karshe karshen rayuwarsa ta zo haka ne duk da ah, na maka uzurin cewa yayin da ka karanta ayar akwai kuskuren karatun ayar a ciki Eh, eh, wannan wannan wannan sananne ne wannan na san dole ba ba za a kama kar in wani ba abu ma ja aka min ilimi ni ma na ji daga kace baya min albayan kace ko min ne albayan bayyana ce eh Yawwa.
kuskure ne na to amma kar makalla ni fahimta da nake yi kamar yadda na ga malamai sun yi magana akai tunda da ni da kai duka maganganun malamai muke kallo mu yi hukunci akan su na na cewa ayatul mubahala na annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake wannan bayani ba shi da wata asira na Fatima radiyallahu anha radiyallahu anha na sannan kuma ba shi wasu quraba waɗanda suke makusanta gari shi sama ga su sayyidina Aliyu da Al-Hasan da Husayn
na yayin da waɗancan su kuma da za su kawo nasu maganar Sadat za su yi tunda tsinuwa za a yi to su kawo al'akrabin nas ilaihim su aka fi ganin cewa za ka iya miƙa su domin tinkarar bala'i ko ko abokai ne za ka fi tinkara kamar da shekul sabin taimiyya rahimahullahu ta'ala yake cewa cikin majmu'ul fatawa a ta afwan ba cikin fatawa ba cikin manhajus sunna cewa an gabatar da waɗanda suke al'akrab ne ba ashkhas aka nemo kawai na gefen masu girma ba shi yasa ba a gabatar da sayyidina abubakar da umar da usman ba amma sayyidina ali ka yi hakuri akan wata Allah ka yi hakuri na'am da yake ban san ka ba eh to kuma ka san baka san mutum ba ba za ka san eh to shi ne ni ne nake magana kan kai da yanzu ba za ka san ta ina za ka yi magana da shi ba akan ni ahli sunna ne na ahli sunna ahli sunna ne ni akan wata Allah ba ka bukatan faɗin wannan ba ka bukatan faɗi ha to ai malam da nake nufi ba kenan a takaice dai a takaice na'am akwai wasu abubuwa da tattaunawa ba ta wadatu daga gare su. Ta wadata daga gaya min ba ana nufin ana nufin al'akrab ne da sauransu ni ma na wadata daga jin wannan. Don duka mun sani. Muhimmin matsala a nan wajen shi ne. Sayyidina Aliyu wannan hadisin yana nuna girman sani. Wannan ayan malamai sun sa shi kuma malaman ahlus sunna wal jama'a ba malaman shi'a ko malaman wani abu daban ba. sun sa shi a cikin nuni da girman Sayyidina Ali. Duk da yake ba na ba na kira ne ba na cikin watan isti'dad da zan ce ka duba littafi kaza ko maganan walan kaza amma duka abubuwan da na faɗa ina zaton wannan maganan da na faɗa ma ina zaton maganan Ibn Kasir ina zato amma ina yi confirming zan iya tabbatar maka cewa kuma ya faɗi cewa malamai ne suka faɗi cewa wannan ayan tana nuni da girman Sayyidina Aliyu saboda lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce fa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana sai a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka har da sayyidina Ali sai yake nuna cewa manzan Allah ya shigar da shi cikin wannan kason na anfusana ba yana nufin ya zama manzan Allah ba ya shigar da shi cikin wannan kason na anfusana dan baya cikin kason abna'ana baya cikin kason nisa'ana wannan maganan malamai ne ina zaton ibnu kafir ya faɗi ya azmin shi zuwa ga malaman musulunci kuma sannan duka wannan yana tare da fassaran hadisin man kuntu maulahu fa aliyun maulahu yana tare da fassaran hadisin a wancan na a tabgudu aliyan a da sauran waɗannan wannan hadisan guda ɗaya ne
to na ji guda ɗaya ne na ɗaya ne ba biyu bane to to na yi kuskure na yi kuskure. Guda ɗaya ne, guda ɗaya ne. Sauki yana tare da maganan atabgudu aliyan yana tare da maganan man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Wannan duka yana nuni da girman matsayin na Ali Allah ya ƙara masa yarda. To ban san menene mahallin da malam yake son ya tattauna ko yake jayayya ko bai yarda da shi ba a cikin abin da nake faɗi.
Abin da ni nake kallo malam.
Na'am.
lafazin wa anfusana da ya zo cewa a mai da shi zuwa ga sayyidina Ali radiyallahu an.
Cewa fa a mai da shi zuwa ga sayyidina Ali akan wakan lafaɗin ka ne. Na ce manzon Allah ya shigar da sayyidina Ali a kason anfusana. In ka ce an mai da shi zuwa ga sayyidina Ali kamar banda manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
To malam ni abin da nake so malam ya duba.
Na'am.
kamar yadda ni na gaya maka cewa Ibn Taymiyyah na gaya magana kan wannan. kuma ibn taymiyyah da ibn kasir kana iya cewa duk babi ɗaya ne magana guda ce to don Allah malam ko in Allah ya sa malam ya samu dama zai sake duba maganar da yadda ibn taymiyyah ya tahlilin ta a cikin fatawa ko kuma a cikin minhaj sunna ibn taymiyyah ibn taymiyyah bil asaf gara cikin fatawa idan ba daga minhaj sunna aka ɗauko magana aka saka a fatawa ba ibn taymiyyah a minhaj sunna yayi littafin ne yana raddi kasancewan yana raddi ne ga wasu mutane galibin matsalolin sun zama a naz'a ta raddi ta kwashe shi Allah ya kara masa rahma a cikin da yawa daga cikin maganganun saboda haka maganan da aka yi ta a matsayin ana raddi ga wani to definitely duk wata matsala da za ta taimaki wannan wani ko da shi kan shi ibnu taymiya kila ya faɗi wannan maganan a wani waje to ba dole a kawo ta a nan wajen ba saboda ba dole a minhajus sunna ya yi tahalilin da zai hidimtawa domin illar da ke cikin wannan maganar ko ko matsalan shine mutane ana wannan maganar sai a ga kaman ko tashayyu ne ko ko ana taimakawa shi ka faɗi haka ka faɗi haka yawa wanda yana daga cikin kurakurai a fahimta ta ba dole kai naka fahimtan ya zama ka ɗauka kuskuren bane to ala kulli halin yawa ala kulli halin a cikin minhajus sunna ba dole ibnu taymiya ya kalli abin ta wannan mahangar ba amma zai yi a wasu littafan nashi duk da kamar ban ce na karanta a cikin wani littafin sa wannan maganan ba amma ina zaton na karanta a cikin littafin ibnu taymiya cewa cikin sahabban manzon Allah gaba ɗaya babu wanda yake da manakib aka ambaci manakib ɗinsa da falalansa kamar sayyidina Ali. Ina zaton na karanta ma Ibn Taymiyyah wannan magana.
To, ka san zargin da ake ma'alu suna cewa nawasib ne, wanda kuma kai ma ka ishara da wannan cewa bai kamata a yi shuru akan falalar sayyidina Ali ba domin tsoron karace mutum nasibi. Wannan zahir cewa ba mai inkari akan wani amma abubuwan da za mu kalla malam kada wannan gaba ita kaɗai ta sa ya zama cewa shine kamar mahallin niza akwai maganar cewa shahada sayyidina ali radiyallahu an ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zo kwanta a bigirin kuma akan gadon ba cikin ɗakin ba sai malamin suke nuna cewa a daidai lokacin da ake cewa sayyidina ali radiyallahu an ya kwanta akan gado yayin da fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abubakar yana can tare da manzo Allah yana can tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam to ran sai ai ba mahallin mukarana nake ba ba ina cewa sai na Ali ya kai na Abubakar bane a wannan wajen.
Ai abin da kake ishara ga shi malam.
Ai sai na Ali ya kai sai na Abubakar ba balle in ce ya fi shi ma.
To ishara ka malam ka san magana ka hujja ce ga mutane.
Dan uwa dan uwa ina zuwa watan gaskiya shi sa ce ban san ka ba shi yasa ba zan iya magana da kyau da kai ba. Ya kamata ka gane mahallin da ake magana. Ba mahallin mukarana afwan afwan afwan. Ba mukarana nake yi na wani sahabi da wani sahabi ba. ijma'i ne na ahlus sunna cewa sayyidina abubakar shine mafificin sahabbai gaba daya bayan sa sayyidina umar kila za a iya cewa imamu malik ya taba sabani a mas'alan mufadala tsakanin usman da aliyu duk da yake da yawa daga almajiransa ina faɗi dai kawai wannan abin da na sani nake faɗa saboda haka amma cewa sayyidina abubakar shine mafificin al'umman manzon Allah wannan ba matsalar sabani bane a tsakanin ahlus sunna kuma ba matsalar da muke tattaunawa ba kenan inda gabar da aka zo ana magana kenan a kanta za a yi magana maganar da ake yi kan sayyidina Ali ne wannan wajen saboda ya kamata ka yi adalci fahimtar da ne maka bala ai adalci da ne maka bala shine fahimtar daga ka san ana fahimtar mutum ne daga bakin daga kalamansa sai idan ya zo ya ce ba haka ma'ana suke nufi ba. A daidai lokacin da kake wannan bayani malam babu ban ga karina da ya ta sa a kawo wannan bayanin a wajen ba. Sai saboda an yi magana ne akan ayatul mubahala. To sai wannan ya shigo. Sannan kuma hadisin nazar ila aliyu na ibada ya shigo. Wanne hadisi ya sake shigo sai ga okay to kamar malam yana yana yin maili ne zuwa ga kawai abin da ya shafi magana akan sayyidina aliyu ne kaɗai da abubuwan da suka shafi har a fabashin sa kawai malai ka ce kawo amma fitar da ai abin da ayan ta nuna fitar da matan annabi sallallahu alaihi wasallam da ka fara yi wannan shi ya fara so samun rai kuma na ji cewa kamar malam yana sakin abubuwan da mu muka sani wanda malamai ahli sunna magabata suka gabatar cewa ba sa ciki domin la la la astati an ahdur kull shay akan abun da ka faɗa amma zan iya dawo da magana taka malam baya sai mu ji ta ko kuma lokacin da ka samu nutsuwa sai ka ji cewa bayanin da kai akan ayar cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa cikin wani ana magana ne akan zira'arsa na jini sai ka fitar da wa'annan wanda kuma shi ne cikin mene a ba sa cikin mene ba sa cikin ahlul bait ba sa cikin ahlul bait a a a a akramakum Allah malam kana kana da kima ga mutanen kasan nan ina zuwa don Allah ina zuwa dan uwa don Allah ina zuwa a lokacin da hadisin yana maganan an tambaye ni akan hadisin kitab Allah wa itrati ne me ake nufi da itrati ahli baiti nace malamai sun yi sabani amma mafi yawa suna ganin cewan ahalul baiti a nan ana nufin ahalul kisa ɗin nan ne da juri'ansu banda ahalul baiti nuzulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina zaton abin da na faɗa kenan a hadisin taraktu fikum sakalain hadisin sakalain ne ina zaton aka yi min tambaya na ce ahalul baiti a wannan hadisin shi wannan matsala ne shahararriya malamai suna cewa in aka ce ahalul baiti galiban ana nufin iyalin manzon Allah ya ga ce alul baiti ana nufin hadda mutanen gida iyalinsa na aure saboda Allah ma su ya kira alul baiti a cikin alkur'ani wannan sananniyar magana ce amma tambaya ce akan hadisin sakalain a cikin hadisin sakalain ne na ce banda wasu da yawa daga cikin malamai suna ganin banda iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na aure ina fatan an fahimta ba ina maganan shi iyalan manzon Allah ahlul baiti ne ko ba ahlul baiti ba wannan mas'ala ce daban kuma sananniya to malam a matsayi kullum ina kaddarta matsayin da kake da shi malam kuma muna tattaunawa da abokai na wani lokaci su ce sun ji daɗin kuɗubarka da sauran abubuwa ana gaya musu kai waye a iya sanin da dai maka amma ni magana da nake kallo ya kamata ta zama marjuhiya a wajen ka malam matsayinka na jagora shine menene yafi zama ingantacce a wajen malamai ba menene aka fi rinjayarwa a bakin mutane ba menene yafi mene hadisai ne guda biyu malam ba guda ɗaya bane shi yasa ni nake so malam ya fahimce ni kaga malam hadisi sakalaini daban yake da hadisul kisa
na'am daban ne haka ne ko saboda ayar ta zo cikin hazabi take magana wurin kokarin wurin kokarin fassaran hadisin sakalain ne na kawo maganan hadisul kisa watan su wane ne itrati din nan da wanda suka yi tambaya suka yi tambaya to kaga anan mala idan aka ɗauki hukuncin hadisin kisa aka ɗaura ma hadisin sakalain malam nan ne barna za ta shigo ciki wanda ita ce kuma mu muke son nan ne barna take shigowa ciki malam ok menene barna akan yau kaga barna shine ai hadisul kisa shi ya nuna an zo da gidan sayyidina aliyu ne ka fatan gaba ki a lokacin amma hadisu sakalai ne kuma ai ahlul baiti gida biyar ne malam waɗanda suke matsayin sayyidina aliyu ke da su kaga gidan abbas ka san yana ciki gidan ja'far ka san yana ciki gidan aqil ka san yana ciki idan duk gaba ɗaya yanzu kace hadisul kisa shi za a ɗauka a hukunci akan hadisu sakalai ne malam to waɗancan gaba ɗaya ka fitar da su har da gidan abbas wannan wannan fitarwar da za a yi ita take sa ɗan shi'a su gaba da fitar da kuma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan tabiya da shi yasa nake ganin malam la'alla yanzu da kake bayanin in ma ya kasance zalla ce ta harshe ko kuma afifa ce ta bayanin wancan hadisin ya dauke ka kai bayanin wancan saboda ni kan hadisan guda biyu na san su kaga kuma yayin da ake magana hadisi sakalaini ba ba magana gidan sayyidina ali kan yake a wajen ba na'am annabi sallallahu alaihi wasallam wasici ya bayar gaba ki daya wanda kuma duk waɗannan gidan suna nan har yanzu babu gidan da ya mutu gaskiya ne gaskiya ne to to a kan sallah a kan sallah eh eh in malam ya ci wannan janibin to mu sai mu zargin cewa malam yana yana koma ya mila ila bangaren shayyo yawa wanda kuma sai in adalcin ne maka a bayanin da kai cewa dole ne a san cewa sahabbai suna da falala kuma suna da daraja ba zai yi kuma a yi shiru kuma a daidai lokacin a faɗin martaba sayyidina aliyu ba to wannan uzurin na yi maka shi a ƙarshe to sai na ce to in har wannan zai sa malam ya wannan magana to ya kamata in nemi malam saboda magana ta hujja ce yanzu a Najeriya malam malam ya samu dama ya warware ma mutane wannan shubha saboda idan aka riko da maganarka to fa ka nika mu ahli sunna aiki ne kuma mu ci gabar zamu yi da raddi da kuma bayani akan cewa fatawar da malam ya bayar kuskure ce kuma mu muna ganin haƙƙi biyu ne akan ka malam ga jagorancin masallaci da kake wanda duk al'ummar Najeriya karkashin wannan masallaci suke. To muna da haƙƙin da malam zai sake warware min mabiya cewa hadisin sakalai ne domin waɗanda suka saurari abin shi a ne suka turo min bayani suka ce gashi limanin masallacin Abuja suna yaɗawa.
Ni ma na ji. Ni ma na ji. Ɓanna ce abin da ya zama wajibi ga malam shine tare wannan ɓannar. Saboda ta ɓanna tare ta ake yi ba barin ta ake ta ci gabar tafiya malam.
watan watan akan hukun abin da yake faruwa ni fahimta ta da cikin waɗannan masail ɗin a abin da ya fi dacewa da adalci shine ka faɗi gaskiya ba tare da lura da wa za ta yi ma daɗi ko wa za ta ƙi wa daɗi ba a so da yawa ina zargin malam mutane da yawa daga cikin ahlus sunna da cewa suna kula da tsoron faɗin wani abu lura da kila wannan abin zai hidimtawa aƙidar shi'a ko zai taimaki masu da'awan shi'a. Ni kuma yadda nake kallon wannan matsalar ita ce, in aka ce, muka ce za mu rika kallon abubuwa a haka, to lallai za mu zama mun ɓoye wasu abubuwa na ilimi. Mu faɗi abu yadda yake, amma kuma mu yi ƙoƙarin bayanin yadda ya kamata a fahimci wannan matsalan. Ina ganin ina cikin bayani sai da na ce hadisin wa sunnati shi kan shi ba wannan maganan ba yana nufin a bar sunna ba ne ba kuma yana nufin cewa sunna ba abin ɗauka a rike ba ne illa dai shi istiklalan kuma ba yana nufin itirati a yi koyi da su ne yadda 'yan shi'a suka fahimta ba a yana nufin itirati a kula da su a kula da karaban su da manzan Allah sallallahu alaihi a kula musu da zumuncin su na manzan Allah ba yana nufin mu su zama mana masdarut tashri'i bane wannan abin da na sani kenan daga wajen malamai kuma kuma wannan ita ce ka'idar da ya kamata mu ɗauka amma mu yi ƙoƙarin cewa a'a itrati din nan ba ana nufin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi ko jikokinsa ko iyalan Hassan da Husaini ko makamantan wannan ina ganin wannan zamu zamu zamu zamu iya fadawa cikin wani abu da zan iya kira ni kuma tanassub to kaga wannan magana ta kakar maka Allah na'am ni gari ka na fara jinta Allahu akbar cewa menene cewa ahli sunna kamar suna da kusuri wajen bayani ko kuma ba wani abu makamancin haka wasu fa akrama kallah wasu fa nace wasu to fa ai malam nace in kace ahli sunna in aka ce Mm.
ahli sunna kai tsaye malam ba mutum bane Na'am.
ahli sunna na'am manhaji ne shine sunna na'am da haka idan mutum shi ya saba ma manhajin to ya tashi daga ahli sunna
to wannan shi gaskiya ne haka shi ya ko kamata manhaji haka shi ko haka- manhaji manhaji shekara dubu in za a zo in yana nan akan yanda yake to ba zai canza ba to To wannan- manhajin wannan ahli gaskiya sunna ne, amma manhajin ai- ai ahli yanzu- sunna malam wannan Eh, fahimta ya wannan- kamata mu wannan- gyara wannan- ta malam a a akrama kallah ai ba zan faɗa haka akan ai ma- manhajin ai malam ahlus sunna ba shiru- shiru Ya- ne kai bayani eh shiru ne kai to ka ci bayani gaba to ka ci gaba kaga manhajin ahli sunna bai boye ma Mm.
daraja sayyidina ali daraja ko guda ɗaya ba man kaba wala daraja shi yasa Haka ne.
kullun tahaddin da nake ma shi'a kullun ina tahaddi ga shi'a cewa idan akwai wata falala da sayyidina ali radiyallahu anhu yake da ita ko al-hasan radiyallahu anhu ko sayyidina husain ko na Na'am.
fatima radiyallahu anha ko zainab ko ummu kulsum radiyallahu anhu na jami'an wanda Na'am.
ahli sunna suka boye shi'a suka san da ita wallahi in suka bamu zamu yada mutane cewa mun yi kuskure ga daidai daga wajen shi'a yanzu duk littattafan Na'am.
ahli sunna a cikin kutub namu na sunna cike suke da fada'il din sayyidina ali radiyallahu anhu ka san wannan malam Mm.
cike suke da bayani akan dukkanin sauran gidan iyalan sayyidina ali babu kuma wanda aka boye duk wani Na'am.
hadisi da ya inganta akan falalar su ahli sunna ba su boye ba ba dare ba Na'am.
rana kuma karantar da shi suke kuma ban tan malamin da ya zo karantar da nassi na hadisin sayyidina ali ko sauran fada'il na ahlul bait ya tsallake ba domin gudun kar a ce mai dan shi'a ba bal mu kullum Na'am.
muke cewa Najeriya ƙasa ce wadda take tafiya akan soyayya ga ahlul baiti domin ƙasar Laraba ba mu ga suna sa Alhassan da Husaini ba dan an haifi tagwaye soyayyar ahlus Ba- sunna a Najeriya yasa suke sa Alhassan da Husaini da ƴan tagwayen su soyayyar suke sa mana na Fatima suna soyayyar ta suke sa mu Sayyidina Ali suna daban-daban kuma kafin Shi'a ta zo Najeriya sunna ce a Najeriya dan Shi'a nan ta kwanan nan ce muka santa haka ne kaga kin ahlus To, sunna akramakumullah sun daɗe suna akramakumullah bayani akan ak- ak- ak- fada'il na waɗannan sahabbai na gidan sayyidina aliyu wannan yasa ahlus sunna ba su yi ƙasa a gwiwa ba da haka ni a fahimta ta in aka zargi ahlus sunna da cewa suna tsoron ko a fito da wata falala ko ana tsoron mutum ta shayyu ba a masu ahlus sunna adalci ba mala A Jama'a kan suna Allah ba don ta Allah tsoron don kowa Allah wallahi.
to to to ina zuwa ina zuwa gaskiyan magana ba cewa ne ahlus sunna ba cewa ne wasu daga cikin malaman mu na ahlus sunna abin da na faɗa kenan mala akwai ya misali kamata suna nan da yawa akan wakan mala wallahi ba in ka ba na bani son guda jayayya in ka bani Ina guda zuwa.
malam zaka ji malam Eh, in ka bani eh.
daya wa rabbul ka'aba sai na samu malamin nan na mai tattaki na gaya mai gaskiya to Allah ya saka maka da wannan shine alkhairi aikin mu.
Al- al- Allah ya saka maka da alkhairi kowa kuskure in a to cikin Allah ya saka to Allah ya saka da alkhairi amma amma amma yanzu haka gashi ina karantawa a wani waje na'am daga cikin littafai na'am a itrati a hadisin a hadisul itra na'am yana nufin a aliyun wa fatimatun wa abna'uhuma alaihim salam na'am walidha kana sallallahu alaihi wasallam fi bayan fi ginan an bayani ma da sauransu kaza kaza wannan marja'in na ahlus sunna ne wani littafi ne Ah, ma ya ya kawo ya kawo maganan ibn al-asir a cewa da ibn al-arabi cewa aka ce al-itratu ana nufin waladur rajuli wa dhurriyyatuhu min sulbihi Mm, to da aka itratu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waladu fatima al-batul alaiha salam mm, a wannan littafin da yake kawai na bude ne a internet ina karantawa mm.
amma amma a unwanin amma a zuwa ma zuwa mafahatin- na san ina irin- zuwa ina tana da zuwa uzuri ina malam, zuwa tana da uzuri.
driving nake yi driving Eh.
nake har yanzu Na'am, unwanin shi shine hadithu sakalain wa ma'anar itrati fi turuki ahli sunna website din shine mahdiyun.org hadithu Mahdiyun.
sakalain eh hadithu sakalain wa ma'ana al-itrati fi turuq ahli sunna kila in wannan a a a zai zai baka ban sani ba saboda ba kamar yadda na ce ba ina ina ina driving ne kawai na na buɗe na rafis fahimce ka.
zai Na yi fahimce rafis ka.
din na yan shi'a ne zai yi na yan sunna ne abin da Allahu su ma da gane kenan eh wannan baka bukatan faɗin in gane dole ne in Eh.
gane ai tunda tunda rabbit ne kawai na bude ba ina ba Mhm.
littafi na dauko ba Yawwa.
to haka in ka duba idan maganan yana da asali to lilanin bai da asali kamar yadda na faɗi in na tsaya insha Allah ban san mahallin niza din naka ba idan mahallin da idan- zaɗi malam suna da yawa amma To.
ka san wannan kawai mufaji'a ce muke magana haka haka Dan ne ni ma daga gona na fito kawai sai abin ya Na.
faɗo min saboda jiya na kira ka da dare bayan karfe goma a kashe to sai ni ce Na.
kila malam ya kwanta to amma da na ina dawowa da gona yanzu nan ina zaune da yake abin ya ta damu na tun shekaran jiya
na to sai na ce bari in kira ka in ji abin da za Na.
mu yi da malam shine malam ya bani lokacin da yake da shi insha Allah ta'ala ko uh, mu shafatan ne mu mu haɗu da malam in zo ko Abuja ko nan jami'a mu haɗu da malam mu tattauna akan wannan masalin da malam ya kawo saboda muna da lajina ta difa an ahli an sahaba wa al bait la athhar Mash- masha Allah Allah ya To, saka muku da an ɗauki alkhairi wannan maganar taka a matsayin abin da za a tattauna kuma a yi lakcoci a kanta za ka nace bari in fara tattaunawa da kai domin in ji Allah ya ba da menene iko ya uzurin kama malam Allah a in muka takaice ji a takaice uzurinka sannan shi a ne zai bayar takaice